تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الوجود لنا بهذا المحضر والتعظيم بنظرة تأتينا بصبر mun gama bayani da ba da amsa da ba da hujjojin waɗanda suka ce da ruri hankali sirati ba da ciki ba sai waɗanda suka ce a'a ba ma ruhi ba ai mahalki ne da bacci hankali an yi sirati ko suna da hujjoji amma hujjojin nan da ce za a faɗa maka cewa ba a kan ɓatattun hujjoji ne ba a yi kansu fasalin fasali fi ɗalin hujjajin man ƙala inna halaumun fasali ke da cikin ɓata hujjojin waɗanda sun ka ce siraki da mikaraki an yi cikin bacci itajju da ƙaunihi ta'ala wa ma ta'annar biyar da ce a rainaka illa fi fitar da nasi da Allah ya ce ba mu sanya arruya da mun ka gwada maka ba in ta zama fitina ga mutane wai ruya ai mauliki ke da ba mauliki ya ce ba da annan ruya ta lati a rana tun da ba ce ruya to ba to ba ini aka mauliki in ji su ba musamman Allah ya ambaci wannan harkar ruya to gani na mauliki kulla muka ce to ai ma cikin wannan ayat kauluhu ce wanda Allah ya subhanal ladhi asra bi abdihi a cikin wannan suratul isra'i kada sura guda ce yace tsalliki ya tabbata ga wannan da ya isra'i da bawan shi daga masallaci mai alfarma zuwa ga baitul maqdis to wannan cewa alladhi asra wanda ya isra'i ai da mawarki ba a yi isra'i ta iya dare ta isra'i da jiki da ruhi da komi balke da haka nan wannan cewa asara to ta bata mace su da wannan suka ce a ruɗaya ya ruddu cewa da Allah ya yi subhana da asara da yana raddin wannan magana da yana la yuqalu bil nawmi asara dan ta yadda an kai ana bacci to ba a cewa an yi isra'i mawarki za ka ce wa ƙauru fitinatun linnasi sai wadda ya musamma wannan ganin da kai ba sai iya zan fitina ga mutane to yi ayyu yana ƙarfafa an na haru ya aimin wa israfun shaksi yana ƙarfafa cewa gani da ido allah ya kabe ba wai na rubiya ba ta mace sannan kuma yana tabbatar da cewa israfun shaksin isra'i ne da jiki ne kuma falke yadda da ya sabi lahomi fitinatun don ba wata fitina a cikin mawalki ta ce na mawalkin na ta yi maka na ya kaza sai a ce ka mori ko da haka ba wata fitina ciki wala yukan zibu bihi a hadun kuma wani mutum ba zai karyata ba don an ce an yi mawalkin an yi kaza an yi kaza an yi kaza لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من القول في ساعة واحدة في أقطار متباينة تدم قوة متن yana iya yi ga haka a cikin mafarki ne a cikin halitta ba mutum guda ba kuma cikin sa'a guda daga cikin sassanin duniya mabambanta ala annal mufassiri akan kuma cewa su kasu masu tafsiri ga diktalabu sun yi sabani fi hadihin ayat cikin wannan aya ba za ba ba daga cikin malamai akwai wanda ya tafi ila annaha nazala fi qadiyat al-hudaybiyya wannan aya ta sauka amma da annahu allati alayna ta sauka cikin qadiyat al-hudaybiyya ka san tun madina ya ce masu ya yi mafarkin ga sunan sun tafi sun shiga makka a sun yi umra sun yi azumi su yi su yi ai shi ne allah kabiru kaga ai wannan shi ya zama fitina ga wasu suka ce za a yi sulhi a ce su koma bayan an ce an gansu suna umra suna tawafi suna asiri suna sai su yi amma wa ga fi na kusin asibiti nan nan shi ne bayan abin da ya auku cikin zukatan mutane min zalika na wanda ka san sai na umar yana tambayar sai na abokan cewa mutumin nan ba manzan Allah ba ne ya ce manzan Allah ne sai da su da wanda yake faɗa mana ba gaskiya ba ne ya ce gaskiya ne ya ce da muna madina bai ce muna ya ga mun tafi mun yi umra mun yi sosai mun aski ba kuma san wani kana ba gaskiya ne ya ce ya gaya maka ya gaya mana ya ce ya gaya maka kai ma ya gaya ma ce ya gaya mana ci to me yasa zai ce a yi sulhi mu soke hadaya mai aski ko mu sai ba za mu dawo ya ce da ya ce maka za ka shiga maka kai umra kai kaza ya ce maka bana ya ce a ya ce to kai haƙuri shiga za ta lokacin ne bai ba ya ce to ya koma ya tafi abin da bai natsu bagare tun da bai mana hice tashi ce iske kuma ta iya gaba ɗaya sallar lanci ya rasu da lahi ya ce rasu da lahi ya rasu da ce na amma ce kai ba annabin allah ba ne ce subhanallah umar ni annabin Allah ce abin da ka gaya mana ba gaskiya ba da shi abin da gaya mu gaskiya ba kai ka ce muna sun muna mai da ba Allah ya gwada maka mun shiga mun yi umra mun yi asibi sosai ya ce ni na gaya maku haka da kuma Allah ne ya faɗa ya ce me yasa ka ce mu koma ba a da damar yin dawafin nan da umrar nan za mu koma sai mu dawo yace na ce maka za ka shiga bana yace o to baka ce bana ba yace to kai hakuri umar lokaci ne ba wata za ka shiga insha Allah lokacin sai ya hito ya ce musu kowa ya je ya aski ya soke hadayen shi to wannan abin umar ya faɗa amma fi a cikin zukata mafi yawancin sahabbai tunda dogon kowa na gurin manya kuma babu wanda ya kalle shi ya tashi abin da ya ce ce ku tashi ku ya azumi ku soke hadaya za mu shirya mu koma madina wadda za mu dawo da kura to takaici iri-iri a ciki na farko dai shi kocin da ya hito sallallahu alaihi akwai wata manufa mai muhimmanci wadda yake ba dole bane kuma ba ma daidai bane ya gaya mu sojoji nai tun da ya hito abin da ya kabihi zai gwada ma duniya shi yanzu hukuma ce bai zaman kanta da ba ana neman su a kashe ba an kore su makka yanzu alhamdulillah musulunci ya ji ya kawo daula ya yi karfin da dole dole ma a yadda musulunci hukuma ce mai zaman kanta ya wuce yanzu a wai a wahal da shi ko a mishi barazana na farko kenan na biyu yana so duniya ta gane da ba ka yi tawafi sai dan makka ya ba ka hayar ka haina za ka yi tawafi saboda su an ba tsarki su an kusa ɗakin allah su an na allah in kayan sun ka ƙare sai dai ka zo ka yi tawafi ƙuriya aka ɗan hutu maza da mata za a zo ana tawafi haihuwa uwan mutum saboda kayan haya sun ƙare kuma sai ya zo ya maka jagoranci hannun kudan zamanin da na baya akwai mutawafai da zuwa kayan ka zo za a ce kowane kewayo da addu'a da aka yi ko shi ka waɗi kuna waɗi yana waɗi kuna waɗi aka wurin sa'i maza Allah na so ya gwada wa duniya cewa ba fa dole ba ne sai an maka tsakani da Allah mutanen maka ba su da wannan darajar kuma Allah bai buƙatar da kai ba tsakaninka da shi ka sa wata wasiƙa ta hili da hili cewa wai sai da shi Allah ka yarda da kai Allah ya hana kusa gare ka da haka nan ya ce ka roƙe shi ka bauta mishi ba sai wani ya zo ya baka hayar tawahi ba ko ya maka jagoranci wannan abubu su an muhimman abin da yake kai da manzon Allah sallallahu alaihi amma ba zai gaya ma komanda ya an zo bai gaya ma sojoji sirrin yaƙi shi yasa haka ma an za a yaƙi gabas wannan kwanuka sai mun Allah dinga tambayar yamma daga nan zuwa wuri kaza zango nawa ne ina adda ruwa ina adda kaza duk sai a ɗauka yamma za a yayi sai a shirya ce ku je mu je gari kaza kamin a zo dama Allah ya tsoratar da su sai a masu a faɗa musu bashi ka ga ba dole bane sai soja ya san ni komanda kuma haka in yace faya baka cewa eh ni zan halba halba mana to ai kamin ku tsaya ka fahimta an kashe ka an kashe komanda haka in yace kawai wuta sai kawai ka wuta wuta in yace kwanta a baka kashi sai kai kwanci a buga ko bula da kare ci ayi in aka gama ka gama su hal da kuka oga a zo an ba da kashi biyu na yi ba kai kai kaza kaza ai ba ni bane oh to sorry an wuce wuri in ba ka samu za a ce maka sorry soja bai kaddama bai tattaunawa da mai gida shi yasa da aka zo bukata guda ta samu cewa makka hankalinta ya tashi sun tabbatar da cewa in aka bari ya shigo kuma nan to an san sun bi kuma zuciya ta riga ta kare ƙarshen hali ne kawai ɗan adam sai suka ce su ko ba su yadda ya shigo sai dai in su ƙare su duka shi kuma yace ni ba yaƙi na zo ba kun ban rako makamai ba da haka ni ba zan tada hankali ba ya ce mutanen maka sun cika rigima yaƙi ya raunata su su ƙyale ni da sauran mutane in sun kashe ni haka suka so in na ya nasara su zo mu ci duniya da lahira tare amma su da rigima banza da me za su yaƙe mu suka tare hanya ya sake hanya suka tare ya ce wa zai iya kai mu makka babu tashi hankali ko ya hanya wani ya ce na sa hanya amma akwai wahala ya ce ba ku an kan mugunyar wahala kamin a kawo hudaybiya ta aka kawo to ga makka kusa ana hangenta sannan sahabbai suna ganin ko da hannu suna kamo duk mutanen makka su yanka babu tsoro ko ko kaɗan sannan ga shauki mutane sun bau uwaye wasu ban mata wasu ban ya sun ban dukiya an shekaru yau da za a zo kila mutum kamin a gama umuran nan ya kankamta kane ya kwashi ya ci ya ci to ga wannan shauki mutanen maka ko an kace musu to manzo Allah yana hudaybiya ya ba hanyar da kun katare shi an ka koma cewa to sai dai to a kare amma ba zai shigo ba aka zauna sai manzo Allah ya ce suka sa Umar rashin na ka je ka gaya mutanen makka mu ba tashi hankali muku ba mu zo da ne yaƙi ba a yan makka muke kuma mu musulmi ne ɗakin allah na makka iyakan mu zo mu ziyarci ɗaki mu koma kuma muna da wanda yanci ba mu iya hana mu yancin ba mu da niyyar yaƙi ina umar ya ce ya rasulallahi ai duk cikin sahabban nan na kai ce na abu ya ce usmanu ɗaya kaɗa zuwa makka ya dawo lami lafiya ni an san banu tsauri ne kuma ba mai kare ne yanzu in ni shiga maka ya zo labai fitowa ko ba ni ba kan maka sani sa usmanu an ka sai da na usmanu da afrana ya je da takarda ya ce mutum masu allah ya kone ya ce bai zo da ne yaƙi ba bai shi ya zo da mu mu yi umra mu koma suka ce to ai zai sha banza sai a ce mun bi shi kowa ma ya bi shi ba su ce tsoro muka ji ba da haka nan ba zai shigo ba kai dai ka je kai umra ya ce to in ce in yi dawafi wa ya gwada mana girman ɗaki ba annabi ko ku bar shi shigo ko in koma ni ban da bukata in ba mu za Allah ya ce yi ba kaji amana shikenan zai taho sai sahabban shi dan ya roƙi ya watsa cikin su kutila usman an kashe usman ga wancan jin zahin da aka yi suka taso ka ƙara harzuka cewa makkan ne idan mun shiga yanzu ya za a kashe ma'aikin wanda manzo Allah ya aika sa ta gaza shi su ba ya rasulullahi kai mana izini ai kai mana izini mu tai mu kai hari mak yace to a zo ai mubaya'a ba gudu ba ja da baya sai mun gama da mako su ba da gaskiya aka ce an yarda kowa ya zo ya dora hannu ko a dora hannu baya to mu'jiza shi yana ganin Usman amma tun duk jama'a sun yi nan to ba ka iya taro mutane sai kai ma kayi nan shi an shugabanci na gaskiya duk jama'a sun yi haka yi kokari ka fahimce su fahimce ka da haka mu baya a yaƙi ko ku zo yaƙi za mu tafi amma kowa ya zo ya rantsi ya mu baya a ba gudu ba ja da baya da su haka ba sai cewa hazihi ya da usman ka ga yana ganin shi bai mutu ba kenan ya ma usman mu baya da an ka tashi an ka kama shirye-shiryen yaƙi aka kama ba iya da kimtsa ba ta sai ga usman ya ta da Allah ya ce musu da tutun da usman ya dawo mu tsaya mu ji jawabi ne mana aka ce lalle ku an ka tsaya ya ce to gashi gashi gashi gashi abin da an kai da Allah ya ce to mu dai muna nan gaba kan muna son mu shiga mai umra to bayan usmanu ya dawo sai aka ce to ya kamata mu tura a je wuri na tunda ya ce ba yaƙi zai ba a je a yi sulhi ya koma kowa ya ji ya zo mun kore shi muna nan da ƙarfin mu kenan in an ji mun kore shi to baɗi ya dawo buƙatar shi ta nuhu za ta biya kenan ba sani ba ya zo dukkan mu za mu ta mu ban makka mu bar shi da ɗaki shi umra ta kwana uku ta ba mu wuri kaga in ya zo da sahabbai suka yi umra ba ɗan makka ko guda da ba musulmi ba ashe kowa na iya dawafi da sallah ba sai an samu jikada ba to shi ya kaso da aka ga ittifaqin nan za a tabbatar da shi aka turo mutum da yazo sai da wakar ce ya rasulullahi wannan kai da kirki duk gidansu ba su da alƙawari kas kai da ka alƙawari da shi to da yazo shi ko na hangen ba kamata da Allah ya ce ya ce an turo ni ne ka zo a rubuta kadda a ittifaqi ya ce a to ka ce su turo wani ni yau ya ce ni ma kauli da kai ka sani na san duk baka muke kai ci ya isa ya koma ya ce ya ce bai magana da ni sa wani aka sa wani shugaba ya ta yi to da ya ta shi har ya zo don salo na shafa gefen manzon Allah sallallahu to akwai wani tsaye ya sa duk bakin karhe haka ya sa riga sulke ya sa kwalkwali sai ido kawai a gani yana tsaye ga manzon Allah haka baya da takobi ne da ya mika hannu sai ya buge hannu da ya kwace wallahi kakka koma in ba haka ba za zan dace maka hannu ya ce wai ya rasu in muhammadu wanga wane ne ya ce wani da shi ɗan wane ne ya ce kai wani yau shi na gama wanke bakin cikin ka da ta'addancin da kai ya yi kashin kai cikin wata ƙabila shi ya biya diya ci kamanci abin da ne maka na koma ya ce ya muhammadu yanzu ka ɗauko waɗanda mutane ka zo ƙwaƙwarya ɗakinka inda asalinka da waɗanda mutane a karkashe danginka da ɗan uwanka mutane kuma da yake da sun ga bala'i za su wace su banka aurukar ya ce kasa kasa ya mai zagi irin na wanda iya kashe kenan ce mu za mu gudu ba annabi muhammadu a kashe su ya hita wata abubakar ya rasulullah ka ma Allah to ana ga muku ni ba yaki na zo ba dama abubakar ya ce mishi ya rasulullah shi wanga da halka turo su suna ganin girman hadaya a wanga a daza taguwan ne da raƙuma da komi a ce hadaya za a yi ce kaiwa ne mu ba ta shi haka da su ba umra za mu kaga taguwar da hagari da raƙuma ɗi kaga wasu nan manya mai ce duk za mu yanka ma talakawan harin muka ji ka ci a kai za ka yi ce tunda kunna hadaya ne tunda ya ci hadaya ce to ina zuwa sai ya koma ce to ai ku arziki muhammadu ya kawo irin bakin ciki ku bari ya zo mu wadata inda kun ga tago da mun ka gani wanda za a cikin al'adar ba kawai kai na ba ka ba sha sun ka sai aka turo wani aka kira su hairu da ƙarshe abubakar ya ce a rasu in dai sulhin za ka yi to su hailu duk gidansu a yanka ya sulhi da alƙawari sai dai su mutu ya ce ko banza daga sahalu yake to aka yi ittifaƙi ban da wancan zahir ittifaƙi goma sha wani abu ko wani an ƙwari musulmi ga zahir manzo Allah ya ce ya yarda ya yarda dan ba yaƙin ya kaso a yi ba ya yarda ya yarda ya yarda ya yarda to tun da ya yarda kaga ba abin zahir tun ma wurin farko da lokacin bismillahir rahmanir rahim ai su haɗu cewa yi ba haka mun ka sani ba to in an tsaya gaddama kan wannan bukata ba ta biya sai ya ce mi ka sani ya ce bismillah ya ce aliyu goge rubuta bismillah umma ya goge rubuta ce haza ma ahada alai muhammadu rasulullahi ahada ya ce tsaya ya za ka ce makanka rasulullahi inda mu rasulullahi kake mun yadda aida ba mu hana ka zuwa baitullahi ya ce ne haka sauran ta ce haza ma ahal alayhi muhammadu na abdullahi ahalar ya ce aliyu soke ya ce in soke biya ce rasula ya ce ta yaro da yaman abuwa wallahi ban soke rasulullah da halalla ya ce ban takarda maza Allah ba rubutu ya kai ba nan alƙalai ya ce na rasula ya ce daga nan zuwa nan ya aza ya ce wallahi Allah ya shaɗu anni rasulullahi ya goyi to shi ne bayan wannan ittifaqin wanda ya zo ya musulunta ya tai Madina in an bi abakai da shi amma in mutum ya ridda ko an yo ba a ba da shi manzo Allah ce ya yarda a rubuta ba sai ya ridda ba to ya ridda ba ba an huta ba irin su irin haka to shi ne ya gama ya zo ya ce masu ku tashi ku yi arziki ku zo ki hada za mu koma madina sai ba ba da ya kalle shi ya shiga ya ido ce a so tashi a yi arziki a so ki hada za mu koma umra sai ba ne ba da ya kalle shi ya koma wajen na uku ba da ya kalle shi ya koma gida ya ce kuma salamata da ya taka taimata shi ta lumata halaka ni aka yi rasu ya ce na ba da umarni su uku ba ne ni abin da dai kawai bala'i ya sauka masu ce a rasu da aka karbi hanzarin su mutane sun ta shekara kaza sun ga iyali da dukiya da mata ga maka ana hange kuma da za a izini a shiga duk kashe su da ga wulakanci kaza kaza ga ittifaqin da aka yi rasu da cike ba nan magana aka yi ba bala'i bala'i duk zai za su halaka duka to na ba da umarni su uku ba ne ta ce ba ka shawara ya ce ba ni a shi ana shawara da mace mai hankali ta ce ka ta yi tsakiyar su na san son su da kai da imanin su da kai da son kwaikwayo da kai da kunya ka da suka ji ba za a saba maka ba ka ce tsakiyar su ka kira wanzami ya maka aski ai kanka ne ba da wani ba dole a bari a maka aski sai ka tashi zuwa taguwa ka ka soke ta da kanka ka ka sa kowa in ka soke taguwa da hau ka zanna kakka samu da ka karo da kanka kunga za ta kama su kina ganin ta ce a sha ta hika gani ya soko ya ce wa zo ka yi ma aski ya ce to ya zo ya aski ya tashi soke a daya ya dawo ya zanne da Allah wani zo ka yi ma aski da Allah in ka gama mai nema ka yi ma da Allah wani kai ma ka yi aski to a lokacin Allah ya saukar da shi ku as-sakina da tsohon zuciya wancan wasu wasu duk sai ya kawo ga zuciyarsu sai an kai aski an ka soke hadaya an ka koma to sai ga hikima ta bayyana sai da Umar ya ce a wallahi ban ƙara bayanan ba da ra'ayina ga manzo Allah ya sa farashi saboda an cire gangu tsakanin Makka da Madina babu yaƙi har shekara goma da haka mutanen Makka sun ta zuwa Madina su ga wata irin rayuwa mai ban mamaki ce a wani haka kuke jin daɗi ta to an baka muka so mai wannan muka horo mu saboda rashin arziki a wallahi kuka an ka samu ninkin ba ninki sun ka musulunta ko da shekara ta aka dawo ai shi kenan kusan maka duk an musulunta dama kuma ya zo suka yi umarar nan har aure ya yi cikin amma wai kwana uku na cika aka aiko su hayan to kwana uku sun cika ya ce ku bari na aure mai walima ba musu ba shi kaya ya ce ne mu ta yi an ka ta shi suhailun nan ya ce masa yadda na manzo Allah ce sai na abuka suhailu zai tsaya matsayin da zai burge ka nan kale shi to da aka zo hajji na ban kwana suhailu ya musulunta manzo Allah da soke hadaya wai shi ka tunkaɗa abubakar su suka iya hidima a radiyallahu ta'ala yana tunkaɗa abubakar shi zai manzo Allah hidima abubakar ya kuma kama dariya dariya ita ko da Allah ce ni haka wa da ya ce a wai su'ailu ya yi da ya yi da ba gare ka ce ba na gaya maka ba haka kuma da maza Allah ya rasu da shi da abu su gane suka ce wallahi mun yi kunya ta farko babu ta ne ni a kunya farko mu ya kamata mu riga kowa musulunta dan girma shi girman mu ne amma mu a baya wallahi ba a samu kuma mu yi da yanzu duk dan makka ya ridda wallahi sai mun kashe shi dan haka makka ba a yi ridda ba kaga suhaib ya amfani to shi ne wannan amma da an dauro ballati a raina ka Allah ka mutu da nasu wai wasu ba da bai ba wai da ta wanga fasarar ba suka ce ita aka nufi na na wa ma wa qafi li kusna min zalika wa qila ghayru zalika an wada wata magana ba wannan ba wa amma qawlu muhammad wasu innahu qasama ha fil hadisi manama ai cikin wani hadisi ya ce yana bacci da haka na a ruga cikin bacci aka yi ta wa qawlu bi hadisin akhar a wani hadisi kuma aka rawaito ya ce bainan na'im wa wal kasal jibril da ya zo ina tsakanin mai bacci da wanda afal wa qawluhu aidan da cewa ta huwa na'imun ya zo yana bacci wa qawluhu summa staqastu da ce wanda yayi sai na halka wanda bai bacci bai na halka ba da haka na ashe da bacci yayi to duka waɗannan maganganu fala hujjata bi babu hujja cikin shi a tabbatar da wai isra'i da miraji wai muhalki ne ya zukar ya hata dulu anna awwala wusul malakin lai kana huwa na'im a kaddara ma ya ce haka nan ko yana yiwa farkon zuwan mala'ika jibril da rai ya sami yana bacci to amma ai ya ta da shi ko da haka magana bacci ya ta kare mai bacci walka ba bacci yake ba au awwala hamlihi wal isra'i wa na'imun ko kuwa a farkon isra'in ba yana bacci amma ya kwalka ko da aka tafi ido da tangaran balisan da aka bi raji wa huwa na walaysa fil hadisi annahu kana na'iman fi qisati kulliha mubiya masu ai cikin hadisin babu inda an ka ce har an kai an ka taba manzon Allah bacci ne yake sun ku akai ku kawo illa ma yadullu alaihi sai dai abin da ka nuna alamar da bacci qawluhu summa staqastu ana fil masjid haram da yace sai na walka kaga summa bitarahi ko jibril sannan bayan mi'raj da isra'i sai na walka mutum ne yace na walka kenan bacci yake har an ka ta an ka dawo wai وأنا في المصلحة أنا مساتي بالأربعة وفلعل قالوا استيقظت قيل إما مدوكا ياتي هكذا يوتي ودي نقلك بمعنى أصبات yana nuna nan waye gari da yaushe aka halkawa bacci na ƙarshe yan gari ya waye to shi ya gari kau a wasu sai kaza min nurin akhar ba da wasulihi baita ko kuwa da ya dawo ai duka duka isra da miraji ai yan awowi ne an kai yana yawa da ya dawo in ma mun ce gaskiya ne ya kwanta ya yi bacci shine ya barka ba wancan ba ne kayan ya ce isra'ilin shi ba da sulihi bai tabo waya dole alayya anna basara wa lam yakun kullu laylihi cewa isra'il nan ba dukkan dare bane akai wannan ba kana fi ba'dhihi sashen dare ne wa kad yakunu qawluhu yasayqasu ana fil masjidil haram لما كان غمره من عجائب ما قال من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آية ربه الكبرى yana da ce sai na huwalka wato da ya je dama ya kaga umarnin isra'i daga cikin shi shine allah ya gwada mishi ayoyi ne masu girma saboda nan ƙasa ta yi zafi to a gwada mai cewa girman shi wana nan kuma ko ina an san shi to da aka ce abubuwan da gani ayatul lakul kubra da abin da ya gani can sama shine sai hankalin shi ya tahi yana mamakin ajayin malakutin lahi shi dai hankali ne bai dawo mishi ba da zuwa ta sai da ya dawo da ya mulka daga wannan tunanin ba daga bacci ba a abin da ya zo da ya rudar da shi ya kaɗa cewa kai amma ko ne to bai bar wannan mamakin ba shine ci sai na falka daga wannan abun da ya same ni a masjidil haram yana yi wa ce haka nan falam yastabiq shi ya bai halko ba warji ila halal bashariya ya koma ga halin shi na mutuntaka illa huwa lil masjidil haram sai yana masallaci mai alwarma yace wa wajhu salis an yakun nawmuhu wasiqazu haqiqatan Allah ta'ala bihi walakin law qasidi bi jasadihi wa qalbu hadirun yace to akwai wata huska ta uku yana yiwa din mu yadda hadisin ba ingantacce bane shi wancan wanda suka dogara da shi bai da wuta to amma ne muƙaddara gaskiya suka yi to yana yiwa bacci da walkawa ta yi gaskiya din ne ko da aka isra'i da jiki ne amma yana bacci to ai zuciya ta ba ta bacci da haka an doki jiki ne na bacci amma zuciya ce tana ganin duk abin da an kai har an ka te an ka dawo in ma an ce haka nan wa qalbu hadir wa rugal anbiya haqqun ka san kun farkin annaba gaskiya ne tanama ayyuhum wa la tanamu idan suna bacci zuciya ba ta bacci wa qad bala ba'd ashabil isharat ila nahwi min hada wasu masu tafsirul isharat kamar sufaye kenan wasu za a ce ga zahirin aya ga baɗininta ga abin take nune gare shi sun karkata ga wannan magana cewa lalle da jikin shi ya yi amma irin shi na bacci zuciya ta na farke kuma mun ba yadda da wannan ba kun bai da ƙarfi illa na wannan su su baye ko masu shara suka ce wani abu mai kama da wannan suka ce a'a ba bacci ya kai ba amma da yaron ce idanu ne to farkon isra'i har an ka tai an ka dawo ido shi na ruhe har aka tai mai raji saboda mi wai saboda kada ya ga abubuwa na zahiri su sha makantar da shi ga tunane da ganin abubuwa da baɗi to wannan me zai kawo wannan itibari na wahala suka ce ya tagamiru ainihi ya shi ne abin yarwanci idanu ne da ya yi da ya lashe da laushe min masu zata Allah ta'ala saboda kada wani abu cikin wanda ake iya gani a taba ya shagaltar da shi daga barin tunani cikin Allah ta'ala ya ce amma dai wala ya sai wa hada an ya kone fi wakti lalibin anbiya wasu ka ce a'a ai wai in malam bai ruce ido ba sanda yana sallah da annaba bai da faɗi sai an roce ido da ya ci haɓa ko muna ai an hada karahiya ne in kana sallah ka roce ido ko to balle ma aiki sallallahu alaihi wasallam to kuma inda bai taba zuwa ba kuma an kai shi da ga ayatul nabil kubra ya zai roce ido wurin ga ai Allah ya sa zai ma annabawa da manzanni sallah kare kakam shi da kanshi ce na aza jibril shi zai limanci ko ko ya sa adam ko ya sa ibrahim ko musa ko isa ana gaba ya kama ya ce muhammadu zai kuma musallam kuma sai runce ido ya ce wannan bai inganta runce idon shi ya zama wani lokacin suka ce da annabawa wala allah kana lafiya da isra'a ce to tunda da su malam sun ka faɗi ba mu cewa ba gaskiya ba ne amma sai dai mu ce akwai halaye da yawa da suka gabato na cikin isra'i ila akwai wanda ya runce ido amma dai zuwa can an so sallah shi kam da jiki ne tangaran yadda ya rasu wata rana muna arfa na zagayo wata jiha sai da jike gadama ta kabu wai maza Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'il da aka yi ba da jiki ne ya shi ba sai ga na zo da aka ce yau ga wani ya zo da Allah bismillah ya zo kaji kaji kaji gadama da ake kaji kaji ta to ai babban hadisin da ba kamata shi ne cewa aisha ta ce wannan daren da an ka ce an yi isra'i to jikinta da manzan allah kan suna kwanci ilo kun bata lalaba ta banjin jikin shi ba ko kan shi suka ce i da yake akwai malaman su ce ina ce to ina an ka isra'i makka ina aisha ta kwanta gado guda ido guda da manzan allah madina babu hujja idan ne ku ci shajin salatu fatiha
صلاة الفاتحة